الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أشرين دا شدا قوة الرجب jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 15 ga watan ɗaya shekara ta 2026 ci gaba da karatu da muke gabatarwa na zaure a wannan majalisi mai albarka da za mu fara da karatun fiƙihu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya shafi na 78 a farkonsa za mu tashi da shi ne darasi na 35 kuma muna nan cikin bayani akan fasli da yake bagana akan hukunce-hukuncen kiran sallah domin tsaya kan gabar da malam da yake magana kan cewa lada ne mai kiran sallah to kada ya kuskura wani abu na shiru shiru wanda yake mai yawa ko magana ta shiga a tsakanin kiran sallansa ana ba a bukatar mai kiran sallah lokacin da ya fara wata magana wadda ba kiran sallan ba ta shigo ciki idan ya fara sai ya kammala to za mu tashi inda ya ci gaba da cewa sawa'un wannan ko magana da aka ce kada ta shiga tsakiyar lafuzan kiran sallah sawa'un daidai ne kana salaman auraddan au ghairahuma haun din nan don magareta ghairahuma kasaran nan kuskure ce sawa'un daidai ne kana salaman wannan magana da aka ce ba a buƙatar ta shiga tsakanin lafuzan kiran sallah sallama ce ko da sallama ce kun ga ai sallama abu ne mai kyau da kuma shari'a ta nemi a yi to amma a wannan wurin ba a bukatarta saboda abin da aka nemi ladani da shi shine ya zo da waɗannan alfaz waɗanda mala ya kawo mana a baya to ko da sallama ce kada ta shiga tsakanin kiran sallansa aurar dan ko da ko mayar da sallama ne misali yana cikin kiran sallah kawai sai wani ya zo ya yi masa sallama to ba zai ce ya amsa masa ba ko da ya ji ya ce da shi assalamu alaikum ya mai kiran sallah to kare an sa masa kawai ya ci gaba da kiran sallansa duk da mai yadda sallama wajibi ne kamar yadda can ƙarshe-ƙarshen littafin za a yi bayani game da ladubba to za mu ga cewa kiran sallah duk da sunna ce mai ƙarfi a sallama afuwan duk da cewa sallama sunna ce mai ƙarfi to kuma an hana mai kiran sallah ya zo da ita a lokacin da yake kiran sallah to shine malamai suka ce wanda ya masa sallama alhali yana kira to ya ci gaba da kiran sallansa idan ya kammala to sai ya amsa sallamar da aka yi masa a ɗazu eh au gairahuma ko wani abu wanda ba su ba kamar tashmitul atis kamar yana kiran sallah sai ya ji mai ashishawa ya ce ya ashishawa ya ce alhamdulillah to ba zai ce da shi ya rahamukallahu ba eh tun da shi ya shigaltu da ni da wani abu da shari'a ta ɗora masa ko? wa yustahabbu an so liman sami'ahu wanda ba ladani ba kenan liman ga wanda sami'ahu ya ji ladani yana kira an ya hakiyahu ya dinga hakaito abin da ladanin ke faɗa na wannan kalmomin wannan musahabi ne kana gida sai ka ji ladani ya fara kira eh to sai ka ni sai ka kwaikwaye shi kamar yadda hadisi ya tabbata akan haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka ji ladani yana kira to ku faɗi irin abin da yake faɗa ku faɗi irin abin da yake faɗa in ban da wurare guda biyu an fahimta yawwa in ban da wurare guda biyu tunan ne kawai zai canza zai canza da abin nan a lokacin da ya ji ladani yana cewa misali hayya ala sala hayya ala falah to sai ya musanya da la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wasu malamai abin da suka faɗa kenan wasu kuma suka ce a'a hatta hayya ala sala din zai faɗa saboda annabi cewa ya faƙulu mithla ma ya ƙulul mu'azzin ku faɗi a irin abin da mai kiran sallah yake faɗa suka ce to cikin irin abin da mai kiran sallah yake faɗa da annabi ya ce a faɗa ai akwai hayya ala sala akwai hayya ala falah kamar yadda aka ambace su a baya to sai suka ce su maɗin zai faɗe su kamar yadda ladan ya faɗa wasu malamai suka ce a ya faɗi wancan to kowanne dai mutum ya yi a babu babu wata matsala saboda hikimar da ta sa aka ce shi ba zai ce hayya ala sala saboda shi ba wani yake kira ko wasu yake kira ba an gane shi ake kira to ya za a yi kira wani ladanin yana shi wanda yake kwaikwayonsa yana cikin jimillar waɗanda ladanin yake kira to shi ba buƙatar me suka ce ya ce hayya ala salah hayya ala falah shi ba buƙata amma shi ladani kaga mutane yake kira cewa su zo masallaci su halarci sallah su zo su halarci babban rabu daga Allah subhanahu wa ta'ala to su waɗancan malamai na daga cikin abin da suka ambata wasu kuma suka ce a kawai ne ya faɗa saboda umumin hadisi da annabi ya ce ku faɗi faƙulu misla ma ya ƙulun mu'azzi ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa suka ce to ai shi ma wannan ya shiga da me laifi kai ma ranka abu suka ce ba laifi saboda haka wasu malamai suka ce ko da ladanan sun yawa in ka amsa ɗaya ya yi ba kowanne sai ka bibiye shi ba wasu kuma suka ce in kana da dama kana da lokaci saboda tarin lada da alkhairi to sauran ma ka kwaikwaye su in ka gama da wannan ka kwaikwaye wancan in ka gama da shi ka kwaikwaye wancan eh tun da dama ba sharaɗi ne sai kun yi tare ba an gane? ko da lada ne ya ƙare kira to kai ma za ka kwaikwaye kiran sallah ba wai sharaɗi ne yana yi ta yadda in ya gama kai baka ji ba kenan abin ya riga ya wuce ka a'a misali zai iya yiwa lokacin da yake yi ba ka da fursat hikayen kiran sallah kana cikin wani uzuri kila kana toilet da sauransu to in ka fito sai ka yi ko da ya kammala ba matsala eh sai ce ila akhir shahadataini zai ci gaba da kwaikwayon ladani har zuwa ƙarshen a shahadatai ne ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah eh yawwa to wannan wani kauli ne daga cikin zantuka cewa iya nan zaka tsaya shi sauran lima ladani shi sai ya karasa da kansa kai sai ka tsaya nan ka suka ce ka shagaltu da wasu abubuwa na shirin zuwa masallaci da sauransu eh to amma malamai suka ce wannan kauli ne mai rauni eh kaulun ne marjuhun an gane abin da yafi shine zaka kwaikwayi ladanin har zuwa ƙarshe eh tunda annabi cewa yayi ku faɗi abin da yake faɗa ko irin abin da yake faɗa Nabi sallallahu alaihi wasallama bai tafsili ba bai ce ga inda shi mai hikaya zai tsayawa ba to kaga umumin hadisi sai ka bi shi har ƙarshe to shi yasa asharunubi a sharhinsa ya yi sharhi ga ita al'iziya ya ce to wannan zance ne wanda an karin jayar ƙaunin ne barjuhu ba a fatawa da shi an gane ko a mazahabar eh ko a mazahaban ba a fatawa da shi sau da aka yana daga cikin zantuka masu rauni da shi sahibul izziya ya kawo sai ce min gairi tarji'in amma shi mai hikaya baya tarji'i mun yi bayani akan tarji'i ko yawwa wurin ita a shahada ta naɗin cewa ladani ya faɗe su da ƙaramin sauti sannan kuma ya sake maimaita su da sautin da ya fi wancan shi ake kira tarji'i to shi mai hikaya ba sai ya yi tarji'i ba da ladani ya faɗe su karin farko shi ma ya faɗa shi ke in ladanin zai yi tarji'i sai ya jira shi in kila suna yi ne tare in ya ƙare tarji'in ya ci gaba sai su ci gaba in kuma dama ladanin ya riga ya ƙare kiran sallah to shi in ya zo hikayan shi ba sai ya yi tarji'i ba ba sai ya yi ba walau kana fi salatin walau kana fi salatin nafilatin ko da ko hikayen nan ko da yana sallan nafila ne eh inda sallan nafila kake sai ka ji ladani na kira kila a ruku'u kake ko a sujuda ko a tsaye kana karatu fatiha ko sura kana jin ladani ya bara to sai ka dakatar da sallah sai ka jingile ta sai ka kwaikwayi ladani in kun kammala sai ka dawo sai ka ci gaba sai ka ci gaba amma ban da sallan farilla ita sallan farilla kam to ba a abin nan sai dai ka bari in ka kammala sai ka abin nan da an fi son ana yi tare da an gane amma ba wai sharaɗi ba ne wadda haka sai ka bari in ka gama sallan farillanka sai ka yi hikayensa na'am eh ba ta lalace ba tana nan lahiyar talau jingine ta ɗaya za ka yi amma kaka yi niyyar kahita za ka dai niyyar ka tsayar da ita yawwa in kai niyyar ka yanke ta to ta ɓaci ko da baka sallame ba domin niyyar hita ibada to yana lalata ibada kawai za ka yi niyyar dakatar da ita saboda ka yi wani abu da shari'a ta baka dama kana kammala sai ka dawo sai ka ci gaba ita ba sai an ƙare ba an gane yau saboda nafilan ba ta fi kayan kiran zallan nan falala ba ya ma fi ta falala na ba tara an gane to ka gani ya fi ta falala zai iya yiwa kuma ya an ce ka bari sai ka kare wani abin ya shigo ka bayan ka gama ko na mantuwa ko kuma wasu a shiga ko to kaga sai ya za an yi asaran shi to haka duk wani abu kai ko da karatun ƙur'ani kake ko da tilawa kake ka ji ladani na kira sai ka dakata sai ka dasa aya sai ka kai aya sai ka tsaya sai ku dinga tafiya tare na'am eh kamar yadda Sheikhu Abdullahi yake faɗa a littafin sa Al-Fara'idul Jalila na'am man sami'a man sami'a menene ah man sami'a al-azana qari'an haka summa ya'udu mukmilan ma taraka Mm.
man sami al'azana duk wanda ya ji kiran sallah ƙari'an kuma yana karanta ƙur'ani yana tilawa Mm.
to haka sai ya yi kayansa sai ya dakatar da tilawa ɗin don ya gama summa ya uru sai ya dawo mukmilan ya kammala mata raka abin da ya bari na karatun ƙur'ani eh sai ka kai aya ai mun faɗa ka dasa aya sai ka abin nan Mm.
eh sai ka tsaya to wannan shine so saboda haka hikayen yana da falala matuƙa na'am wa yishtaratu an sharɗanta fil mu'azzini ga mai kiran sallah shuruɗu sihhatin sharuɗa na ingancin shi kiran sallah ɗin sharuɗan da idan babu su to kiran sallansa bai yi ba na'am
su ake kira da shuruɗu sihha Mm.
wa shuruɗu kamalin akwai kuma sharuɗa na kamala su kuma za su ƙara ƙawatar da kiran sallah an gane Mm.
amma ba a cewa don babu su in an yi kiran sallan kiran sallan da yawa na'am saɓanin su shuruɗu sihhati Mm.
su dole sai an same su duk ladanin da ya kasa kammala su to ko ya yi kiran sallah kiran sallan bai yi ba sai an nemi wani kaga su suna da muhimmanci na'am
shine yace fa shurutus sihha to su sharuɗin ingancin kiran sallah na farkon kenan an ya kuna musliman ya zama musulmi Mm.
eh an gane wadda aka arne in yayi kiran sallah ko kirista bai yi ba tunda ba musulmi ba ne na'am
an fahimci wannan na'am ko kuma wanda yake ɗaukan hukuncin kafiri kama wanda ya ridda misali Mm.
wanda yana aikata wasu abubuwa da suka warware masa imani da musulunci to waɗannan ba a sa su ladanci na'am in za a sa lada ne a bincika bai wata shirka ko wani kafirci da sauransu Mm.
saboda in yana yi to ko ya yi ba bai ba ku yi kiran sallah ba eh an fahimta na'am yawwa musulmi ake nema wanda aka tabbatar da musuluncinsa a mutum ko shakkan musuluncinsa ake to a faka shi gefe a nemi wani Mm.
wanda babu shakka a kansa ko Mm.
eh kawai mutumin da kila wakala ne wasu ce matsafi ne wasu ce karya ne to aje shi gefe a nemi wanda babu saɓani a kansa eh da ama ya ribuka ya laba la ya ribuka zakaran ya zamo namiji mace ba ta kira in ta yi kira bai yi ba na'am eh saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ladanansa ba mata Mm.
eh shi ya nuna kenan ba a bukatar su yi
Mm.
da halatta ne su yi to da an samu ko da so ɗaya ne a zamanin annabi ko zamanin sahabbai wata ta yi Mm.
to amma ba a samu ba na'am
baligan kuma ya zamo baligi an gani Mm.
yawwa saboda haka karamin yaro ko ya yi kira bai yi ba sun ce sai dai in mumayizi ne an gani to shi ko da bai balaga ba inda yana da tamyizi yana iya tantance al'amurra ya san bambancin tsakanin Allah da manzo Mm.
ya san bambancin tsakanin cuta da kyautatawa Mm.
an gane Mm.
ya san bambanci tsakanin kuɗi da dutse Mm.
yana da tamyizi Mm.
to shi an masa talƙini ya iya ba laifi zai iya yi
Mm.
amma yara waɗanda ba su da tamyizi to ko su yi kiran sallah kiran sallah bai yi ba aƙilan kuma ya zama mai hankali mahaukaci ko wanda ya sha wani abu ƙwaƙwalwarsa ta rufe mai shaye-shaye ke to ko ya yi kira a halin mayansa kiran sallansa bai yi ba Eh, amma in ya wartsake hankalin shi ya dawo mai kiran sallah sahihi babu komai yayi eh amma dai in yana buge eh to koda yayi sai a nemi wani ya maimaita kiran an fahimta to wannan su ne shuruɗin siha eh to da haka duk wanda Allah dani sai Allah labe su to ga shuruɗul kamal hmm? eh eh matsalar hauka eh eh eh to ya samu sauki ya warke ta lahiya lau eh eh to wannan canza shi ake saboda gudun kada wata rana ya zo yana kiran kuma haukar ta tashi saboda haka a nemi wani shi ya zama alkhairi tun da yanzu yanayin rashin lafiyansa motsawa yake yi sai ya sha magani to zai iya yiwa wata rana yana kiran sai cutar ta tashi eh eh eh eh eh to wanda wanda bai da lahiya ka ai a- ai ba laifi ba ne shari'a ce ai eh sha- shari'a ce Eh, dakatar da shi shi ya fi zama alkhairi eh shi ya fi zama alkhairi sai a dakatar da shi har lokacin da aka tabbatar da ya koma normal yawwa amma yanzu tun da matsalar sa'i ta kai tana abin nan kuma cikin jinya yake yana shan magani to sai ya haƙuri har ya ya ci gaba da shan maganin eh Allah zai ba shi ladan niyan tunda ba ya bar kiran na a karan kansa ba saboda wani uzuri ne to wannan niyyar Allah zai ci gaba da ba shi lada inda don Allah yake yi to ba matsala ba ne su sai a fahimtar da su eh tunda sharaɗi ne gashi na aƙilan eh ko bakar ne yana isa subhanallah Eh, yan uwansa za a yi kokari a fahimtar da su eh tunda eh to dama mahaukaci bai taba yadda bai da hankali ko ko ba haka bane eh shi har koyo shi mahaukaci bai yadda bai da hankali kai sai ka gani kai na abba ka da hankali ko ba eh eh dole ya mamaki eh dole ya mamaki dama mafi yawa marasa lafiya haka suke bale ma iskan in ciwon sai na da alaka da irin yanayi na iska kaga zai iya tashi kamar irin yanzu misali subhanallah eh so ka gani mala eh a dakatar da shi kai a nemi wani ba matsala addini Allah akewa ba wani ba eh su yan uwansa za a zauna a fahimtar da su su gane su sai su ɗauki mataki a kai tuwa shuruɗul kamali sharuɗan kamala an ya kuna adalan ana son mai kiran sallah ya zama adili eh wannan sharaɗi ne na kamala wadda haka mai kiran sallah ba a son ya zama fasiki mana yana ayyuka na zunubai haka irin su ƙarya cin amana ƙazafi da sauransu ko shaye-shaye da makamantansu Mhm. to ba a buƙatar ladani da wannan Eh. amma da zai yi to kiran sallan kuma ya yi amma dai ba haka ake so ba wannan yana tauye kimar shi karan sallah din to shi yasa aka ce a nemi adili an fahimta eh arifan bil auqati kuma ya kasance mai ilimi game da shigar lokutan sallo- salloli ya zan kowace sallah ya san lokacinta a ilmance a kimiyyance eh to shi ma sharɗu kamalin ne to shi abin da ya sa duk da wasu malamai sun saka shi cikin shuruɗin siha shi an ya kuna arifan ɗinnan bil auƙati da akwai saɓani wasu malamai na ganin sharaɗi ne na inganci ba dole ne ladani sai ya san lokutan sallah wasu kuma malamai na ganin a'a sharɗu kabalin ne saboda me a ingancin kiran sallan makahu abdullahi ibnu ibnu ummi makatumin makahu ne bai gani to shi kuma sanin kiran sallah yana da alaka da gani musamman zawali musamman alfijir musamman shafaki kaga duk yana da alaka da wannan to amma gashi kuma ɗaya daga cikin laranan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce kenan a ce mutum ya zamo ma'ilmanci game da lokutan sallah ba sharɗul siha ba ne sharɗul kamal ne amma an wajabta mai kuma ya yi tambaya so da haka shi abdullahi ibn umar makatun ba haka ɗaya ke kiran sallah ba sai an ba shi labari lokaci ya shiga sannan yake kira to suka ce idan lada ne ya zo ya zamo baya da ilimin to sai ya nemi malamin masanin lokuta ɗin ya dinga tambayarsa lokacin azahar lokacin la'asar lokacin magarib lokacin isha lokacin asuba kar ya zauna ɗaya hakan bai sani ba kuma bai tambaye kuwa kuma bai dogara bai ta kalidanci ga wani wanda yake ne masani ba amma abin da aka fi da so shi ya sani da kansa amma in hakan bai yiwu ba to ya nemi malami gane wanda ya dada iliminsa ya dada tsoron allansa sai yana dinga bincikarsa lokacin zawali lokacin faduwar rana lokacin alfijir sai ne masa bayani sai yana dogara bisa ga bayaninsa an gane sai ya zama an yi kiyasin shi akan makaho kenan sau da haka nan duk da yana da ido to amma da shi da makaho da hukuncinsu ɗaya kamar yadda makaho in lokaci ya yi zai tambaya ne to shi ma mi shi ma tambaya na ba an gane amma kai zo ɗaya na kiran sallah haka kawai ba ilimi bai kuma bai dogara ga wani malami masanin shi lokutan sallan ba to wannan kan ba zai yi ba ya yi ibada bisa ga jahilci saboda haka ko ya yi to kaga ibadan ba ta yi ba saboda zai iya yiwa ma ya tunda ijima'i ne na malamai in an yi kiran mun karanta a baya duk sallar da aka yi aka aka kira ta lokacin ta bai shiga ba ko da da sakan ɗaya ne kiran sallan bai yi ba kuma an yi haramun to kaga ashe ko dai ya koma makaranta ko kuma shimi shi ne malami ko yawwa kamar yadda aka koya mai alfaz din da abubuwan da ake bukata to haka shi ma saboda haka kiran sallah nauyi ne babba kawai dai al'ada ce na mutanenmu duk abu na addinin Allah musamman in ba kuɗi ne ake bukata ba to sai ka gaba a bashi muhimmanci bayan shisa wanda ya san abin da yake to irin waɗanga abubuwa za a ga gudunsu yake saboda amana ce eh eh eh eh eh eh eh to ai ai sati ya yi yawa sati ya yi yawa ai Eh, shi lokaci kullum lalabensa aiki kullum za a lalabe shi tun da dai akwai hanyoyi na zamani to su gyara ya kamata su yi tun da ya halatta dama a yi isti'ana a nemi taimako da wayannan alatu din na zamani sai ya zan ran juma'a din sai su ce to yau juma'a rana za- la'asar za ta fa- za ta kama karfe kaza magariba karfe kaza isha'i karfe kaza asabar ta gobe alfijir zai fita karfe kaza azahar din gobe asabar karfe kaza haka haka har zuwa alhamis to wannan ya an baku ba laifi ku dogara ga wannan amma dai a zo a yi sanarwa a ce dai alfijir kaza da kaza to na gobe fa na lahari fa
masu sakarwa Mm.
suna taƙaita abin amma ga to yadda sai su yi bayani ga yadda suka rubuta wa suna sun rubuta Mm.
har na wani sati can na sama Mm.
sai sun gari wanne to sai su yi bayani su masu rubuta Eh.
da ranga ranga in dai su su kwamitin in dai amintattu ne an gane don ko bayan sun yi wannan aiki to kar su dogara gare shi za su dinga bincike kuma aikace practically abin yawa eh abin da suka fitar kamar na gobe asabar yau jama'a misali to gobe din sai su bincika sai su auna abin da an ka bayar can yayi daidai ko akwai gyara haka na kowace sallah haka na ranar lahadi haka na ranar litinin haka na ranar talata haka na ranar laraba haka na ranar alhamis aiki ne fa babba fa Allah eh eh ai su ma shi suke amfani da shi su yan kwamitin su ma shi ma da shi da suke dogara lokacin da gaskiya mutan
ka lokacin da aka ɗan samu ishu na mutanen da aka ɗan ba wuta eh na ɗan dubi a yau practically eh kuma itifafin gaskiya sai a ga bambancin da zai wuce sakar da hukunci eh da application da aka abin nan to kaga haka ake so in kai sai ka tunda da eh tunda dama ba shine asali ba yawwa to duk abin da ba shine asali ba ba a dogara gare shi tunda haka zamanin annabi ba ya aiki da shi ba sannan kuma wancan da asalin ba wai bayyewa ba ne ina batar ka gane yawwa inda a ce bayyewa to sai dole mu ce to yanzu la haula lana wala quwwata sai mu dogara ga mi to amma wancan yana yiwa kuma shi ne azali shi shari'a ta ce a yi to ba za mu shantake da wannan da ya zo na ɗan lokaci ba a to in allah ya kawo wani zamani kuma media ta ƙi tafiya ba zai iya yiwa tun da a lokacin da babu ta zai iya yiwa wani yanayi ya zo kuma a ce mi kuma mun riga mun saba da ita to yanzu ya za mu yi wancan asalin kuma mun sake shi to duka za a rike biyun ne sai ana yi ana tafiya ai wazifa ce babba za ka ga a saudiya su han ma'aikata akwai mai kula da lokutan sallah saboda su sun sun ɗauki sallah da muhimmanci eh waɗanda aka ɗauka gwamnati na ba su albashi aikin su kenan eh to mu yanzu sai a hankali Eh, sallan ma wani na ganin ta zama mai lalura Eh, to su kwamiti ya kamata su yi tsoron Allah su dinga yin abin da ya kamata su yi iya ƙoƙarinsu don so tari an ce wasu gaskiya ba sa bincike practical kawai iya wannan abin na social media shi suke dogara to kaga wannan kuskure ne ka bar abin da nassi ya ce ka yi ka koma ga wani abu kuma wancan ɗin ba wai shari'a ta goge shi ba ne ba yanayin ci gaban zamani a- ya tafi yadda akwai shi inda rana na nan tana tafiya muna ganin rana wani matsala Hmm? ina abin ga addini ne ko ba haka ba wadda in safiya ta waye kowa zai je wurin aikin shi kaza da kaza to haka ita ma ibada yadda Allah ya tsara ta haka zamu zamu abin nan ko to Allah ya taimaka sayyitan haka kuma ana buƙatar mai kiran sallah ya zama mai sauti eh ana buƙatar wanda yake da sauti mai mai zuwa nesa mutatahhiran kuma ya zamo mai alwala eh shi ba sharaɗin inganci bane kiran sallah a yi shi da alwala an gane yawwa ba laifi ko ba alwala a yi amma ka a mai sai ɗabi'a ita za a ga da yawa su ladane na yi Eh, har ya zama musu jiki kada a zo a yi kiran sallah ko da za a labi lalani wai yana ce yana alwala Eh, to kada abin ya zama al'ada kai al'ada ka kullum kai kira ba alwala saboda ɗaya kaji an ce ya halatta an gane to kaji sharaɗin kamala ne to waye baya son kamala wanda son kamala eh ƙa'iman kuma a tsaye ya kasance a tsaye eh shi ma ba sharaɗi ba ne a yi shi a zaune an gane shi ma ba a dai son a mai sai al'ada duk sanda ka zo kawai in za ka yi kira sai ka zauna to wannan haga ya saba ma shari'a amma in wani uzuri ko wata lalura ko bukata kila ka ji kafafunka sun yi majiriya to za ka iya zaunawa sai ka yi kiran sallah amma kare zan kullum kullum mustaqbilal qibla haka kuma sharɗu kamalin ne ya zamo mai kiran sallah ya fuskanci alƙibla gabas ka'aba eh shi ma haka ake so illa li isma'il ba a buƙatan ya juya sai dai in zai don ya jiyar da wasu Mm, wannan kamar lokacin da ba laspika kenan An gane yawwa to akan so mai kiran sallah yana dan juyawa dama da hagu eh, da, da, da, da fuskarsa amma ba da jikinsa ba shi jikinsa ya fuskanci alƙibla eh, to wannan malamai suka ce a wancan yanzu mu ba mu da bukata ga wannan tunda akwai yawwa mukabbiratu saut ko ila speaker to kaga kawai zaka tunkari suka ce zaka tunkari alƙibla ne eh wa Allah ya kuna qad salla kuma sharɗu kamalin ne kada ladani ya zamo haƙiƙa yayi sallah tilka salata ita wannan sallan da yake son yayi wa kiran sallah cikin gari ya fito ya yi sallarsa ko da ya zo ungosu sai ya ga ba a yi sallah ba Eh, to ba a ce ba a bukatar shi ya yi kiran sallah ko da ladani ne Eh, a wurin tunda ya riga ya yi sallarsa an gane? Eh, amma akwai bukata kuma zai iya yi sai ya musu kiran sallarsa shi sai ya tafiyarsa wani shi sai ya yi ikama tunda shi ya riga ya yi sallah tunda ba a maimaita sallan farilla so biyu allati azzana laha wadda zai yi mata kira din Eh, ya zamo bai yi ta ba kenan ladani in zai kiran sallah ya zamo shi ma sallan zai yi ba wai ya riga ya yi ba to wannan sharɗu kamalin ne to wannan su ne ah, abubuwan da ake bukata ga ladani insha Allahu nan za mu kwana in mun dawo za a shiga bayani akan iqama al'iƙamatu hukunce-hukuncinta tun da dama ya an gama kiran sallah sai iƙama eh to ita ba za a faɗi abubuwan da ake buƙata game da ita na'am na'am ai na yi wannan bayani kila kada an gaji yayi na yi bayani ai su malaman da suka ce zai na na faɗa Eh, ka saurara ko da za ka ji eh sun faɗi dalili da hikima na'am akwai tambaya
da kuma ka zama kamar eh eh ba a so a juya eh inda a kada su ne ko eh haka- haka su malika suka tafi eh yanzu ke da su wanda suna kada sallah eh da ka je ka sanya alfura sai ya eh juya sai ya juya ina ji ba a motsa shi eh juya eh sai ya zaga kuma juya eh
shi wannan shi ake magana ai. eh bai dace dama shi gangan jiki bai juyawa alƙibla eh dama juyawan ya taƙaita iya fuska ne eh to shi ma in dan- in za ka jiyar da mutane ne su malikawa suna daga cikin abin da suka tafi a kai sun ce dama hikimar da ta sa shari'a ta ce a yi wannan saboda lokacin ba kayan sauti Eh, ladani zai yi haka ne don sautin ya kai ma na hagu da dama su abin da suka fahimta ke sai suka ce to yanzu tun da akwai kayan sautin da sun mafi sautin mai sauti ita to ai shi ke Eh, su kuma sauran malamai suka ce a dai za a iya yi eh ko da wancan shine illatul hukumi eh tun da dai haka shari'a ta ce ai ko yanzu din za a iya yi amma dai su malikawa sun ce a alhukumu ya duru ma'a illati wujuban wa adama eh menene illar da tasa aka ce ladani ya juya dama da hagu suka ce lil isma eh lil isma'i saboda ya jiyar da waninsa to sai zai yanzu an samu ci gaban da in yayi kara kowa ma zai ji gwargwadon hali waɗanda ke makwabta da masallaci da har ma waɗanda ma an na wata unguwa zai ta ba bukata Eh, to ba laifi in ladani ya yi ba ba damuwa riko ne aka al'asali in kuma ladani bai yi ba to su kuma kaji nasu dalili cewa ai hukuncin ya tafi tunda illarsa ta gushi eh tunda wancan zamanin ba shi yasa ga ai suna kawo an ya ya kawo an ya kuna sayyatan din hmm eh saboda lokacin babba abin da ake bukata ke saboda za a yi kiran har a yi sallah wani bai ji ba sai an gama sallah kuma sai ya abin nan to shi yasa suke kawo wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته